أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قدم الله سبحانه وتعالى دي هدامو يوم أشرين دبير رمضان cikin darasin da muka saba gabatarwa na kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallama littafin da ke bayani dangane da darajojin manzon Allah da kuma matsayin da Allah ya bashi wanda jiya mun karanta fasalin da malam ya yi mana bayani akan wato matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a fagen cikan hankali wufuru aqlihi wa zaka'u lubbihi mun karanta wannan fasali mun gama shi wadda yau za mu shiga sabuwan fasali wanda kuma fasalin yana mana bayani ne akan fasahan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen magana malam yace wa amma fasahatul lisan wa balagatul qawli amma fasahan manzon Allah na harce da kuma balaga wato bayyanan magana albalaga ma'anarsa shine az-zuhur wal bayan wato abu ya fito fili shine ake ce masa akan cewa abin maganan da ya fito fili alqaulul baliq wato maganan da ya fito sarari baya tare da tanafur baya tare da taqidul lafazi baya tare da taqidul ma'nawi baya tare da takhalluf sai ya ce ma maganan alƙaulul balig ko alƙaulul fasih to ya ce amma fasaha na manzon Allah da balagan zancensa faƙad kana sallallahu alaihi wa sallama min zalika bil mahallil afdali wal maudi allazi la yujhar manzon Allah yana wani matsayi mafifici kuma Allah ya ajiye shi a wani bigiran da babu wanda ya isa jahilci wannan yace bai sani ba wajen iya magana idan ya yi maganan kuma maganan ya zamo takaicacce amma mai gamsarwa wadda ke ɗauke da ma'anonin da ba za a iya riskansu ba bil mahallil afdali wal mawdi allazi la yujhal salasata tab'in wanda wannan yana cikin ɗabi'an da aka gine shi a kai ba wai karantawa yayi ba ba wai kwaikwayon wani yayi ba a shi ɗabi'arsa ce fasahar in yayi magana kawai sai a ji tana da fasahan kawai wa bara'ata manzai da kuma gwanancewa wajen fito da magana mafitan maganansa yadda maganansa za ta to tana da gwanancewa da kwarancewa a ciki wa ijazi maqta'i da kuma yankin magana kawai a masa ijazu a takaita shi sabila da maganan da ya fi kowanne fasaha ma shi ne maganan da ya zamanto takaitacce kuma mai ma'anoni da yawa yana nan a gurin malaman ilmul badi'i yana cikin muhassanatul badi wato al'ijazu magana mai yawa wanda za a ce kaza kaza kaza su kawai sai a ce sai a faɗe shi a kalmomi kaɗan kamar dai misali yadda Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha kaga in an buɗe wannan labari ne mai yawa daga wannan sai wannan an yi wannan an yi wannan an je can an yi kaza amma kawai sai aka naɗe magana wanda mai ji ya gamsu kuma ya san al'amarin mai girma ne shine wa ijazi wa ijaza maqta'in da takaitaccen wato takaita salo na magana takaita yankin magana wani sa'ata lafazin sannan da kuma tsantsanci magana magana yakan samu illoli wanda yakan kawo rashin a fahimci magana imma illan da zai faru ta hanyar takidul lafazi lafazin an juya wani abu juya wani abu ya hana a fahimci mai ma'anan ke ɗauke ko kuma takidul ma'anawi lafazi gashi ƙarara yana kan ka'idan lugha da ka'ida na nahu da ka'ida na magana amma kuma bisa yadda aka yi aranjin ɗin lafazi ɗin ya saka an samu ta'qidul ma'anawi ma'ana ya buya tafa'ul ma'ana kenan to manzon Allah yana da nasa'ata lafzin tsantsance lafazi daga dukkanin aibobi misali a ce tanafurul huruf haka ko garabatul alfazi haka ko irtikabu shuzuzi haka to babu shi cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala qala al-fasla idan zai yi magana kawai zai faɗi magana ne yanke kowa zai fahimta ko yaro ƙarami ne maganar ba zai gajiyar da hankalinsa ba wa jazalata qawlin da gwabi na magana wato magana idan ta samu kima ta samu kulliya irin na fasaha akan ce maganan jazil wato yana da gwaɓi wa jazalata lafzin wa sihhata ma'ani da ingancin ma'ana idan ya faɗi magana ma'anan da yake nufi shi zai fara faɗowa a zuciyanka ba za ka ce to ko kaza ke nufi ne a ba shi bane kaza ne kai ta canke canke ba a'a yana da maganar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama na da ingancin ma'ana ta yadda yana faɗa za ka gane yadda ake so a ji. Wa ƙillata takallufi da ƙarancin ci da ƙarfi, takallufci da ƙarfi, kai ƙoƙarin fito da wani abu, abin da bai riga ya samu ya nuna ba. amma kana ta ƙoƙarin kai ma baka fahimci abin da kyau yadda za ka abin nan ba to sai kana ƙoƙarin ka fito da abin ka fahimtar da wani abin to zai zama toci da ƙarfi zai bayyana ciki to a maganar manzon Allah babu takalluf utiya jawami alkalim ko ko utiya jawami ulkalim an bashi dunkulallun kalmomi wanda suka taro ma'anoni da yawa وقص ببدائع الهكم صلى الله عليه وسلم kuma an keɓance shi da ƙawatastun hikimomi wato a maganar manzon Allah akwai hikima ko me manzon Allah zai faɗa maka to zai faɗa maka magana mai hikima sa'ali sahabin manzon Allah da yake ce masa ya rasulullahi kamun wasiya sai manzon Allah ya ce qul amantu billahi summa istaqim shikenan kaga wannan kul amantu billahi su mastaqim din a cikin su zaka ciro maganganu wadda za a cika littattafai a kai amma wadda maganganun da su shiga cikin islamu za su shiga cikin imanu da su shiga cikin ihsanu da su haura makamai da yawa to amma annabi kawai sai ya kamo bakin zaren can ya kamo bakin zaren nan kawai ya hada ya faɗi magana biyu wanda ta taro ma'anoni masu yawa قل آمنت بالله ثم استقم kace ka yi imani da Allah sannan ka daidaita to an bashi kusabi bada'il hikam an keɓance shi da wato ƙawatattun hikimomi sallallahu alaihi wasallam yukhadibu kulla ummatin minha bilisaniha wa yuhawiruha bi lughatiha kowace al'umma manzon Allah in zai magana da ita yakan yi magana da ita bilisani ha da salon yaranta saboda harshen larabawa ya sassaɓa harshen ƙuraishu daban harshen wasu ƙuraishu daban za ka samu haka to ba za Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai iya magana da kowane harshe na larabawa amma harshen ƙuraishawa shi ya fi fasaha sabila da akan harshen ƙurashawa aka saukar da alƙur'ani to maza Allah yakan yi magana da kowace kabila na larabawa da irin salon magananta da salon yaranta sallallahu alaihi wasallama wa yubariha fi manza'i balaqatiha kuma manzon Allah yakan fito mata da salon magana irin mafisgan wato balaganta irin yadda salon balaganta yake ai akwai ruwaya da a cikin lahajojin larabawa ɗin akwai ƙabilan da take saka mimun a wajen ma'arifa wato mahallin da ake saka ma'arifa alifin da lamun to sukan yi amfani da mimun ne kuma an taɓa jin manzon Allah ya yi wannan magana wato mai wannan salon ya ce laisa minan birrin siyamin fim safar bai daga cikin nagarta azumi cikin tafiya bai amfani da ma'arifa al'arif wallahu ba sai ya amfani da salon da suke amfani da shi na mimu shine ta'arifin su laysa minan birrim siyamin fim safar to ko ta al'umma sidna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yana magana da ita da salon magananta na fasaha hatta kana kasirun min as-sahabati yas'alunahu fi ghairi mawtini an sharhi kalamihi har ma mafi yawa daga sahabban manzon Allah sukan tambaye shi ba guri ɗaya ba su ce me ake nufi da nan ya rasulullah bayan su larabawa ne kuma su sun san larabcin da a larabcin aka haife su amma annabi zai faɗi wani abin da ya ɓuya musu sabila da wato ba su fahimci lahajan ba an sharhi kalamihi wa tafsiri qawlihi da fassarar zancensa man ta'ammala hadisahu wa siyarahu alima zalika wa tahaqqaqahu wa laysa kalamuhu ma'a quraish wal ansar yace wanda yake kula da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai san haka wa tahaqqaqahu zai tabbatar da haka wa laysa kalamuhu ma'a quraish wal ansar maganan da annabi ke yi da quraishawa da lansaru wa ahli hijazin wa najat da mutanen hijaz da najat to bai zamo ka kalamihi ma'a zilmish'ar irin salon maganan da ya yi da zilmish'ar ba zilmish'ar hamdani salon maganan da ke yi da larabawan hijazu da larabawan najadu da larabawan ƙuraishu da lansabu ya bambanta da salon wani mutum da ya zo gurinsa mai suna zulmishari alhamadani ba irin sunan maganar da annabi yi da shi ba kenan da kuma wani da ake kiransa ihfatal nahdi ihfatal nahdi shi ma da ya zo annabi ya yi magana da shi da ilin salansa wa qaɗani bin harisa da qaɗani ɗan harisa shi ma salon da manzo Allah ya yi magana da shi daban ne الأليم والأشأس بن قيس ده أشأس بن قيس ووائل بن هجر دوائل بن هجر الكندي وغيرهم دوننسا من أقبال حضرموت daga wanda suka zo daga Hadramut mala abin da ke nuna maka anan shine waɗannan wanda aka faffaɗa maka sunansu kamar irin su wato wa'il bin hajar ɗin da wa'il bin hajar kindi da al'ash'asu bin kaisi ɗin da makamantansu dukansu sun zo gurin manzon Allah amma manzon Allah da ya yi magana da su ya yi magana da su da irin bara'ansu na balaga da kuma salonsu na fasaha saɓanin salon da su sahabbansa na madina da maka suka saba da shi wa mulukin yaman da sarakunan yaman wanzur kitabahu ila hamadan ka duba wato rubutun da manzon Allah ya yi zuwa hamadan wanda aka ce farkon rubutun ya fara da bismillahir rahmanir rahim kitabun min muhammadin rasulillahi li ahla makalifin li ahla makhalif khariqin wa yamin wa ahla khababi dabbi wa wa haqafir ramli min hamadan ma'a wafidi hazil mish'ar maliki na maqf aka ce manzo Allah ya fara wasiƙan da bismillahir rahmanir rahim kitabun min muhammadin littafi daga sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda shi malam bai kawo mana farkon ba sai ya yanko mana wani yanki na daga wato muhalli shahid din da ke so ya kafa mana sai ya kawo mana gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lakum fira'aha fira'aha shine fira shine kasan da ya tashi waje mai tudu to ƙasa mai tudu naku ne na wannan wajen da kuke zaune din wa azazaha ko ko wa wiɗaɓaha da kuma gurin da ya zamanto wato wanda ya yi kwari nan ma mallakin ku ne shine wiqaq wiqaqa wa azazaha azaz shine guri mai santsi mai tauri da wajen da ya zamo salib waje mai tauri mai santsi nan ma naku ne manzo Allah ya ce ta'kuluna ilafa za ku ci daga wato abinda daga daga abin da dabbobinku suka wato daga daga dabbobinku koko daga abin da kuka noma na kayan gona wa tar'auna afa'aha sannan kuma za ku kiyaye afa'aha shine abin da ya zamanto na ma'adani na ƙasa da ake samu wanda daga shine aka samu alfai ko wa tar'auna afa'a lana fi dif'ihim manzo Allah sallallahu ya ce muna da kaso cikin abin da za ku turo da shi na daga na daga abin da kuka samu na rabon ƙasa ɗin da kuma rabo na dabbobi da sauransu to ma'ana kaman jizya kenan imma a musulunta dama haka yake wanda bai imani ba kuma na daga cikin wanda za a iya zamantowa an zaman lafiya da sauransu to la ikraha fi din ba za a tilasta mutum a ce dole sai ya shiga musulunci amma za a ce to ga jizya ga haraji za na bayarwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan manzo Allah ya ce wa siramihi siram bi kasri awwalihi akan yi kisra mafarkonsa siram ai dabinai shine siram ‘ya'yan dabino, ma sallamu wato idan dai har sun musulunta, nan ma sallamu ma'ana ma aslamu, amma asalan maganan su ma sallamu ne, kuma da haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rubuta musu ma sallamu bil misa wal amana, middin sun miƙa wuya da alkawarin da kuma yarjejeniya na amana walahum min as-sadaqati as-silbu walahum min as-sadaqati as-silbu daga cikin sadaka suna da wato raƙumomi wanda suka tsufa su ne as-silbu wanda suka tsufa har haƙwaransu suka faɗi wannabu annabu kuma shi ita ce raƙuma wadda ta ita mamace wanda ta tsufa dama alamar raƙumin da ya tsufa namiji shine haƙwaransa su zube mace kuma alamar ta tsufa shine haƙwaranta su yi tsawo wal fasilu da wato wanda aka yaye shi shine al fasil dan dukushin da ya taso aka yaye shi wal faridu da kuma iri wato matashi shine Allah yake faɗa wa wa'innan يا بنو إسرائيل قال ادعوا لنا ربك يبين لنا باهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر با با با مت با با tsohuwa ba wanda ta girma cancan ba kuma yarinya ba awanun bai na zalik ba girmammiya ba ba tsofaffiya ba na'am sannan la fari la fa wal farid dajin walfaridu dajin da wanda ta girma wanda ba a sa tsammanin za ta yi wani abu na kuzari haka za ta kawo wani amfani haka walkabashul hawari da kuma rago ba hawari wanda wato fatansa ja ne ba su cika damuwa da irin waɗannan ba ko sun ce alkabashul hawari ɗin wato fatansa fari ne bai da sirki shine hawari wa alaihim fiha dali'u sannan a ciki suna da addali'u a cikin sadaka din suna da addali'u wato wani dan saniya ko kuma ragon da ya shiga shekara shida wal qarihu alqarib kuma shine dokin da ya shiga shekara biyar shine alqarib wa qawluhu wannan maganganun da ya kawo ma- wato malam ya yanko mana shi wato wani salo ne na maganan da ah, irin su kabilan zilmishar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wadda wato lugha ne masu gwaɓi wanda su kansu a wajensu in dai ba a ƙauyen irin wa'innan ba a gurin larabawa wanda suke cikin birni suke makka ko suke madina to ba za ka samu irin wannan salo ɗin ba amma manzon Allah da dai rubuta musu wasiƙa sai ya ce musu to gashi ga yanda za mu yi da ku a ɓangaren kaza in da ku fitar da sadaka da ku fitar a ta kaza ga salon da za ku fitar wanda za ku rige kuma ga wanda za ku rige ma'ana na jizya ke wa qawluhu da faɗin manzon Allah li nahdin ma wani mutum da ake kiransa nahad Allahumma barik lahum fi mahbiha Allah ka musu albarka cikin wato nono madara shine mahad a larabci idan aka ce mahdu shay'i shine tsantsan abu wanda aka tsantsance shi to mahad shine madara wanda bai da sirki Allah ka- ka ka yi ma- masu albarka su kabilan nahad kenan cikin mahdiha madaransu wa mahdiha wa makhdiha shine mm, wato menene ake tacewa jikin madaran nan mai mai da man da aka fitar daga jikin shi shi madara din wa makhdiha wa mazqiha da kuma madaran da aka wato ma- nonon da ba a dafa shi ba madaran da ba a dafa shi ba shine mazq wanda ke cuɗanye da ruwa wa ba'asra'iha kaga ba'asa dai turawa ne amma annabi sai yayi wato asalin maganar su wa ba'asra'iha shine ka mallaka wa makiyayansu ka mallaka wa makiyayansu wato su samu wanda suke ma- misali masu kiwo haka wanda suna kiwo ne ana ba su ɗan lada haka to Allah su ma ka mallaka musu nasu fi dusri cikin dukiya a dusri shine dukiya mai yawa wafjur lahu lahu sama lahu thamada sannan Allah ka ka- ka bulbulo musu da thamad ruwa dan kaɗan ya zamo mai yawa al'ismidu shi ne wato almusmidu shi ne abu ɗan ƙanƙani to Allah ka tuzgo musu da ruwa mai yawa wa barik lahum fil mali Allah ka yi musu albarka cikin dukiya wal waladi da ƴa- da- da ƴaƴaye to a nan ma za ka ga wani salo wato na magana daga gurin sayyiduna rasulullahi wanda ya bambanta da salon maganan wani misali in za a yi magana da wanda ba iya jaransa da kyau ba sai dai a nemo tafinta yana warware ga abin da ake nufi to annabi bai bukatuwa zuwa ga tafinta sabila da an bashi jawami'ul kalimi kuma an bashi fasahan da ya bambanta da fasahar larabawa fasaha ne fazza wanda mashi iya shi kadai aka kebance shi da ita sallallahu alaihi wasallam yace man aqama as-salata kana musliman wanda ya tsaye da sallah ya zama musulmi ومن آتى الزكاة كان محسنا wanda ya bada zakka ya zama muhsini wa man shahida Allah ilaha illallah kana mukhlisan wanda ya shaida da la ilaha illallah sunansa mukhlisi kaga yadda manzon Allah ya rarraba matakan ma aqama salata kana muslima da zaran ka kula da sallah to kai musulmi ne wanda ya bada zakka kuma to ya kai matsayin bayan ya bada sallah na bada zakka to muhsini ne mai kyautatawa ne wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin wanda kuma ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama mukhlisan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa sannan ya ci gaba da ce lakum ya bani nahdi wa ba'i'ush shirki ya ku ban- banu nahat wato a gare ku da akwai wada'i ajiya na shirka wa wada'i'ul mulk da kuma wato kaskan wato kaskanta daga wad'u ne da abin da za ku ajiye na daga mulki la tultik ma'ana kada ku fi zakati kada ku tilasta a cikin zakka ma'anan tilastawa shine kada ku hannu gabarin ba da zakka tuldid daga latta ne kamar a ce lattal garim to la tuldid kada ku karku tilastu anis zakati gabarin ba da zakka wala tulhij sannan kar ku yi ilhadi ku yi nisa wajen barna fil hayati a cikin rayuwa sannan shi gaba da cewa wala tatafaqal kada ku yi nauyi ma'ana ku yi kasala an sala gabarin sallah wa kataba lahum fil wazifati al fariḍa Allah ya rubuta musu wato manzo Allah wato Allah ya rubu ya wajabta musu cikin ayyukansu abinda da su yi na dole shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ya lissafo musu abinda ke kansu walakumul farid kuna da dabban da ta girma ba ba a yin zakka da dabban da ta girma wadda ta tsofe alfarid wal farish da kuma matashiya wanda ana sa ran za ta fara hayayyafa iri kenan wa zul'inan da mai ragama ma'ana kaman wanda ake huda da shi haka da makamantansu war rukubu da waɗanda ake hawansu kamar misali cikin dawakai haka wanda ana jin daɗin tafiya da su suna da suna da wato talaka wajen tafiya to bar da su walfaluwu da ɗan dukushi wanda ke tsalle-tsalle shine alfalu mai yaban ibn nasir yake cewa alhubi ahdasi zamani murariman li'unufiha abasal walidin mustadi a gaba ya dai sufanta ya ce kalfuluwil muhdadi ko kaman ɗan dukushi wadda ke tuma a iska haka walfalu da wato ɗan dugushi matashi kenan la yumna'u sarhakum wato ba za a hana muku dabbobinku ba wanda kuke mora daga gare su sannan wala yu'babu qalhakum ba za a yanke muku wato ba za a yanke manya-manyan bishiyoyi ba manya-manyan bishiyoyi wanda suke da duk wato suke da wajen inuwa haka ba za a yanke su ba wala yuhbasu darrukum sannan kuma ba za a ɗaure wato a hana gabarin waɗanda suke da hantsa wanda ana moran madaransu ba badda su ba za a badda su cikin abin da mutum zai rabu da shi cikin dukiyansa gurin zakka ko kuma gurin wani abu manzo Allah ce musu malam tudmiru ramaqa ko rimaqa yakan akan iya fadan sa bil kasri wa bil fathi malam tudmiru rimaqa ma'ana midin idan ba ku boye munafinci rimaq shine munafinci ba ku boye munafinci a zuciyansa ba a zuciyanku bar rimaq daga ramku ne ramku shine ka ka ka ka hurga idonka wani waje haka ko ka kyafta idonka haka ka daga idonka sama hakan nan to akwai wani abun da kake koyewa kenan a zuciyanka shine ram shine kaman hurga abu ai a fitar da wani abu ya fita shine a ce ramaqa shine misalin ai fadin imam Bukhari da yace ramiqan arfuhu samaa ya wurga ganinsa zuwa ga sama ramikan ɗarfuhu sama a wamarma turanku yana ɗaukan mutum ya jefa ganinsa wani waje kamar ana maka magana ka sun fiyar da idonka haka ƙasa to da akwai wani abu a ɓoye a bayan wannan kallon da kake yi ɗin shi ne malam tudmirun rimaƙa ba tare da kun ɓoye wani wato munafunci ko kuma kuntata a zuciyanku ba saboda ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ce fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma qadaita wa yusallimu tasliman to akan abin da Allah ya hukunta ba za ka saka wani jimami ko raɗaɗi wajen rabuwa da abun ba sannan manzon Allah ya ce wa ta'kulur riba ku duba salaf a can annabi ya ce sallallahu alaihi sallama ma lam tudmirur rimaqa wa ta'kulur ribaqa wa ta'kulur ribaqa wato ku ci daga wa ta'kulur ribaqa ku saba alƙawari ma'ana ku miƙe kafafuwanku akan alƙawari ku ci daga abubuwan da aka ce wa'innan haƙoƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala man aqarra farahul wafa'u bil ahdi wanda ya tabbatar da wannan to lallai ya cika alkawari wa zimmati da alkawari wa'innan al'ahdu da azimma alkawura ne wato dukansu amma zimmatu ya fi ahadu karfi a faɗinsu falahul wafa'u bil ahdi wa zimma wa man aba duk wanda yake fa alaihi rabwa azaba ya tabbata a gare shi da halaka wa min kitabihi liwa'il ibn hajar daga cikin kuma abin da sidna rasulullahi ya rubuta ma wa'il dan hajar ila al-aqyal zuwa wato ga aqyal sarakuna ne na wato na kabilan hamir ko da makamantansu su ne ake kiransu al-aqyal ila al-aqyal al-abahila zuwa ga sarakunan yaman aka kira su al'aƙiyar title ɗin sarautarsu kenan al'aƙiyarul abahila wal arwa'i al-mashabib wal arwa'i al-mashabib da kawuka wadda suke ƙawatastu da furfura al'arwa na daga arrau ne al-mashabib kuma daga ashaibu ne wa fihi fitai ake ma'anan tai'a shine raguna guda arba'in su ne ake kiransu da tai'a to a duk raguna arba'in akwai shatun akuya la muqawwaratul aliyati muqawwara wato muqawwara ma'ana ma'anansa istirka ne ba mai sakakken fata ba wato wanda namanta ya tsufa wato wanda dai ta rababe haka muƙawwaratul aliyar wala dinar ko ko akan karanta shi da danak kamar yin tulmasani ya faɗa ma'anan shine ƙatuwa wadda take da yawan nama a jikinta ita ce dinar wa an sabja ku bayar da tsaka-tsaki wanda ita ba wanda ta girma ta tsufa ba sannan kuma ba wadda ta zamo tana da koma baya ba a'a ku bayar da tsaka-tsaki wanda ba tsofaffu ba wanda kuma garke ba zai mutu saboda taba su ba malam yana kawo mana ne mun ga salon maganin da aka yi da mun ga salon maganin da aka yi da wancan abul mish'ar da kuma salon maganin da ake yi da wa'innan mutanen yamin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ga salon yadda yayi magana da wa'incan ga salon yadda yayi magana da wa'innan sabila da kowaɗanne lahajansu daban-daban ne to kowasu mutane kuma annabi yana musu magana ne da irin salon maganarsu wa fi siyubi alkumus a cikin abin da aka fitar na ma'adani to da a cire kumus kumus shine ɗaya cikin kashi biyar wa manzana min min min bikrin mim ɗin nan ba min ba mim wato mimin ƙwaya biyu wanda ya yi zina da budurwa fasqa'uhu ku bige shi mi'atan bulala ɗari wastawfiduhu sannan ku kore shi istifad shine kore shi a kore shi daga garin aman na tsawon shekara guda wa man zana min thiyibin wanda yayi zina da wato wanda yayi zina daga wanda sayi ba ce kuma shi din ma sayibi ne wanda yayi aure da ya taba aure fadarriju ku jefe shi annabi bai ce farjimu fadarriju ku jefe shi bil adamim da duwatsu wala tausiyam wato wala tausiyam babu jinkiri fiddini cikin addini shi ne faɗin Allah wala ta kuskun bihi ma ra'fatun fi dinillahi kada ku ji tausayinsu wajen zantar da hukuncin Allah to wala tausiyamun babu jinkiri fiddini cikin addini wala gamatin babu ɓoyo gamatin daga gammani wa in gumma alaikum fa akmiluhu ko babu ɓoyo fi fara'idillahi cikin farillan da Allah ya farlanta wa kullu muskirin muskirin anan da kefun akwai muskirin da kha'un muskirin wanda shine dai muka sani a a a lugan da ya fi yaduwa to amma a lugan su muskirin da kefun ma'ana wanda ya sha giya wa kullu muskirin ko duk wani abin da zai saka maye to haramun haramun ne a shashi sai wa'il ibn hajar wa'il dan hajar ya taraffalu alal aqyali yana shugabantan wato shugabanni al aqyal sune shugabanni min kitabihi li anas fi sadaqati al mashhur rubutun da ya yi zuwa ga Anas dangane da sadaka shahararriyar rubutun nan, lamma kana kalamu ha'ula'i ala hadha hadd lokacin da maganan waɗannan ya zamo yana wannan matsayi wannan iyaka wa balagatuhum ala hadha namad kuma balagansu yana irin wannan tsarin wa aksaru isti'malihim hadhihi al-alfaz da yawan yadda suke amfani da wa'annan lafazuzzuka استعملنا معهم ليبين للناس ما نزل إليهم sai annabi ya musu da irin salon wato maganansu da fasahansu domin ya bayyana musu abin da Allah ya turo su da ya turo shi da shi gurinsu wal yuhaddisan nasa bima ya'lamun kuma domin ya ba mu mutane labari dangane da abin da su sun san irin wannan abu wa ka qaulihi fi hadisi atiyyatu sa'adi abin da ya faɗa a hadisin atiyyatu sa'adi ya ce fa innal yada al'uliya hiya al-muntiyatu doguwan hannu ita ce mundiya muntiya wani lahja ne ma'ana doguwan hannu ita ce mu'tiya to amma kaga sai yayi musu amfani da irin lahjarsu wal yadu sufla hiya al-muntatu hannun wato hannun ƙasa maɗaukakiyar hannu ita ce mai bayarwa makaskanciya wanda take ƙasa kuma ita ce muntat wanda ake bata al-mu'tiyatu wal muntat mai bayarwa da mai da mai karba shine dai hadisin da yace yadul uliya khairun min yadi sufla ko hannun da ta zama kullun ita ce a sama take miƙawa to ta fa hannun da kullun yana ƙasa yana karɓa ne qala adiya yace فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا manzo Allah ya yi magana da mu da irin yaranmu wa qawluhu da faɗinsa fi hadisi al-amiri hadisin amir amiri wanda yake magana da shi da yaransa shi ma hina sa'alahu lokacin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi amiri din fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama san anka ai sal amma shi'ta Allah annabi da ya ce ya ce manzan Allah ina da tambaya ya Rasulullah sai manzan Allah ya ce sal anka kayi tambayan da kake so ma'anan sal anka shine sal ma shi'ta to a tsarin yaran su a lugan su amiri din idan da a ce salma shi ta sai a ce sal'an ka sai manzon Allah ya masa da irin salon maganar wa hiya lughatu bani amir shine lugan bani amir wa amma kalamuhu al-mu'tad amma maganar da manzon Allah ya saba wato wanda ya zama mafi yawan maganganunsa wa fasahatuhu al-ma'luma da fasahansa wadda ta zamo sananniya kowa ya sani wa jawami'u kalimihi wa hikamihi al-ma'thura da kuma dunkulallun maganganu da hikimoma wadda al-ma'thur suka zamo cikin wato abinda ya zamo cikin gadan musulunci ya zamo cikin turas na musulunci faqad allafa an-nasu fiha dawawina malamai sun rubuta kundo wato kundi kundi na waɗannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب أن تارى من يمن للتتفيد سكي لو كده ما أنون تللفزنت ومنها daga cikinta akwai ma la yuwaza wanda ma gaba ɗaya ba a watsa su ba ba su zamo daga cikin wato ba a san su ba da yawa ma daga cikinsu akwai wanda ba a sani ba da yawa wanda suke ɗauke da fasaha na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yace daga ce akwai ma la yuwada fasahatan ba za a iya kididdige shi ba wajen fasaha wala yubara balagatan wanda kuma ba za a iya feke shi a fito da shi fili ba sabila da irin balagan da ya cika cikin magana din ka kaulihi kaman faɗin sa a shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din yace al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum musulmai jininsu yakan yakan zamo wato mukafa sakamako wato idan ka kashe za a kashe ka in an kashe maka to za ka bi diddigi ka bi haƙƙi in wani ya kashe maka daga 'ya'yanka to za ka bi diddigi shi ma sai an kashe shi mukafa'a a cikin hadisin da abu dawud da imamun nasa'i suka rawaita wa yas'a bi zimmatihim adnahu wanda ake ganinsa mai kashin matsayi shine yake tafiya da alkawarinsu wanda ake ganinsa ƙasƙancacce kenan wa hum yadun alaman siwahu kuma su hannu ne masu taimakawa ne ma wanda ba su ba ma'ana shine jama'atun ya ta'awanuna ala a'da'ihim min ahli al-milal la yuhzilu ba'dhum ba'dan aw wahum ma'a kasratihim kad jama'atuhum ukhuwatu al-islami وجعلتهم في وجب الاتفاق وقوله da faɗin maza Allah sallallahu alaihi wasallama annasu ka asnanil mish mutane kaman haƙwaran kum ne asnanul mish haƙwaran kum abinda ake tace kai wal mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wayannan duka suna daga cikin maganganun da idan za a kwatanta fasahan da ke cikinsu gaskiya sai dai mutum ya ɗauki na ɗauka amma abin da zai bari da yawa ko kuma manzan Allah da ya ce la kai rafi suhubati man la yara laka babu alheri cikin abokantaka da wanda baya ganin kiman ka baya son wani abun alheri ya same ka baya maka fata to babu alheri cikin abokantaka da shi duk yana cikin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la kare fi subati man la yara laka ma tara la babu alkhairi cikin abokantaka ga wanda baya maka ganin abin da kai kake masa gani kai kana son ya ci nasara shi kuma yana son ka ci tuntubi to babu alkhairi cikin abokantaka da su ko ka da wani hadisi wanda bukhari da muslim duk sun rawaita manzon Allah ya ce a annasu ma'ajinun ko mutane ma'adani ne ma'ajini duk ma'adanin da in ka san za ka ajiye abinka zai gurɓata to ba za ka yi ajiya a ciki ba wato ka nemi ma'adani wanda ya dace da abin da za ka ajiye a ciki in ma su zamo maka ma'adinul khairi in ma su zamo maka ma'adinul shar to wannan su ma'adi wa ma halaka mru'un arafa qadrahu babu wani mutumin da ya halaka idan dai har ya san darajansa kaga tahrir daga istikana kenan daga tamawut ka kashe kanka da kanka haka a cutar da kai kai kuma ka tsaya kawai kana ganin idan aka cuce ka baka ɗau matakin da za ka fansar da kanka ba kamar imani ne to ba imani ba ne manzo Allah ya ce wanda ya san mutuncin kansa ba zai halaka ba wal mustasharu mu'tamanu mai yawan shawari wanda zai yi shawari idan wato ya fuskanci wani damuwa ba zai yanke al'amarin da kansa ba zai bi kamar yadda manzon Allah ya Allah ya faɗa wa manzon Allah wa shawirhum fil amri to to to to mu'tamanun shi amincacce ne abin amintarwa ne daga hadisin da wato Imam Tirmidhi suka rawaita haka Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin Shama'ilul Muhammadiyya a cikin qadiyan Abul Haytham da wasu ruwayoyi ma daban-daban وهو بالخيار ما لم يتكلم mutum yana da zaɓi in dai bai yi magana ba wannan ma duka yana cikin maganganun manzon Allah wanda suna ɗauke da fasaha kwarai da gaske da kuma rahimallahu abdan qala khairan fa ganima aw sakata Allah ya ji kan bawan qala khairan ya faɗi alkhairi fa ganima ya wadatu da faɗan alkhairin au sakata ko yayi shiru fa salima sai ya kubuta sabila da shiru din ka faɗi alkhairi ma'ana dai in za ka yi magana ka yi maganan alkhairi sai ka samu rabu idan kuma ba alkhairi ba ne ka yi shiru sai ka samu salama a sukutu salamatu da kuma faɗin manzon Allah aslim taslam misalin abin da ya rubuta ma firak azimin rum aslim ka miƙa wuya taslam sai ka huta ka kubuta ka samu salama da kuma aslim yutika Allahu ajraka marratayn ka miƙa wuya Allah zai baka ladanka kashi biyu ko ko akwai misalin hadisin Bukhari ma irin wannan wanda ya rawaita mazan Allah yana faɗa ma masu fita jihadi aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn idan ka ka miƙa wuya ka bi abin da annabi muhammadu ya ɗaura ka akai na fita a yaƙi to za a baka lada biyu a duniya idan ka, a duniya ɗin baka cikin wanda aka kashe su to za ka samu ganima idan kana cikin wanda kuma aka kashe su za ka je lahira ka samu aljanna wa inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majalisu يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يتي وإن أحبكم إلي وأن زك في سويوا أقريب وأقربكم مني مجالس وأن زك في كسنت مزوني تالدني يوم القيامة أران قيامة أحسنكم أخلاقا وأن زك في قوة كوا وانهالي الموطئون أكنافا وأن أكي تاكا كافا إنسو أنا جنسو با كومي بني الذين لا يعلفون ولا يؤلفون wa'inda ba a saba da su ba kuma ba su saba da mutane ba mutane suna nisantan su haka su ma suna nisantan mutane sun fi san su keɓanta tsakaninsu da ubangijinsu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la'allahu kana yatakallamu bima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi sai ta iya yiwa wane yana magana ne da abin da bai shafe shi ba kuma yana yin rowa da abin da ba zai wadatar da shi ba kaga sai ya ce ya'anihi da yugunihi za ka ga kusan kalmomi ne wadda mahudansu wajen faɗansu ɗaya ne wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zulwajahaini mabocin fiska biyu a wannan hadisin da maza Allah ya ce akwai wanda zai zo ranar alkiyama da fiskoki kwaya biyu sabila da a duniya ya je gurin wannan da wancan fiskan kuma ya zo gurin wannan da wannan fiskan wato ya yi magana biyu kenan idan ya je gurin wannan ya nuna na tare da shi in ya je gurin wancan ya nuna baya tare da wannan da wannan yake tare ko ko la yakunu inda Allah wajihan wajihan baya da wani gurin zama baya da wani fuskanta ba zai samu karbuwa a gurin Allah wato baya da daraja a gurin Allah zul wajahaini la yakunu inda Allah wajiha mai fiska biyu baya samun karbuwa a gurin Allah kaga sai ya wajahaini da wajihan dukan su an turo shi ne daga masdari kwaya daya tushe kwaya ɗaya wa nahayihu an qila wa qala da hannun shi gabarin ce ce an ce ƙila an ce a- an ce wane ya ce wane ya ce ce ce ku ce kenan ko za a ce amma hausawa ma suna da ƙila wa ƙala ɗin maganar da bai tabbata ba a ce ku wane ne ya ce ku wance ce ta ce wa kasratu wa kasratu su'ali da yawan tambaya yawan tambaya Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa ida'ati al-mali ya tuzarta dukiya al-mubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa man inda hana abu wa hatin da nema wato kwaɗayi abinda kai ka hana abin ka je zuwa ga aikata wannan abu wa hukukul ummahati da saba ma iyaye wato abinda malam ke nuna maka anan shine a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salanta wannan magana misali tun daga zulwajahaini la yakunu inda Allah wajihan ونهيه أن قيل وقال وكسرة السؤال وإضاءة المال ذاك واتو أنسى مسجع abinda ma suke ce masa saja'u ƙarshen abu ba waƙa ba amma ƙarshen ya zo iri ɗaya iri ɗaya da harafi da yake ƙarewa wa iba'atil mali wa mani'in wa hatin wannan ibaq ibaq kenan a kawo wani abu sannan kuma a kawo kishiyan abin tare su zo tare misali alkhairu wa sharru kaga opposite ne su ɗin amma su zo a guri ɗaya wa man'in wa hatin wa uquqil ummahati da saba ma iyaye wa wa'adil banati da binne 'ya'ya mata wa qawluhu da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haykuma kunta ji tsoron Allah a diyan da kake wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha ka biyar da mummuna kyakkyawa sai ta shafe mummuna din wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kai mu'amala da mutane da kyakkyawan dabi'a ko ko khairul umuri awsatuha mafi ficin al'amura shine abinda aka yi shi a tsaka-tsaki ba a yi ifraɗi ba sannan ba a yi ba a yi baya-baya ba to makamantar su suna da yawa amma za mu tsaya a nan gobe in Allah ya kama mu karasa don wannan yana daga cikin babuka wanda suke da tsauri a cikin kitabu shifa kula da abubuwan da suka taro na maganganun manzon Allah wanda suke ɗauke da fasaha wanda su kansu malamai sukan gaji wajen fito da ma'anonin maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a da mu tsaya a nan sabila da lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi nukuri Allah ya fi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته